يا زويلة زمان لامة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المقامة العاشرة مقامة قومة الرحابية wanda yake magana akan rahabiya sunan wani gari ne rahamati rahabati maliki bin tsauk sunan gari ne maliki bin tsauk din yawa ko kuma sunan wani ne alharis bin hammam haka alharis bin hammam ya hakaito makama ta goma kala ce hatafa bi da'i shauki ko ila rahmati ila rahabati maliki بن طوق حتف داء الشوق بي إلى رهبة مالك بن طوق ne kira na shauƙi ya kira ni ne kira na shauƙi ya kira ni ila maliki bin ɗauk zuwa maliki ɗan ɗauko rahaba ɗin sunan madi sunan gari ne rahaba ɗin wani birni ne shahararre eh wanda Malik bin Dauk shine ya gina shi yasa kiran sa Rahabatu Malik bin Dauk falabbaituhu na amsawa na amsa kiran wannan shoki din mumtafiyan ina mai hawa shimilla taguwa mai karfi shimilla din taguwa mai karfi mai sauri kuma wa muntabiyan azmatan mushma'illa kuma muna masu zare niyya mushma'illa niyya mai sauri niyan da babu jinkiri a ciki falamma alqaitu biha almarafi wa shadattu amrasi wa baraztu min alhammami ba'da sabti rasi ra'aytu gulaman fi qalbi aljamal wa ulbisa min alhusn hullat alkamal falamma alqaitu yayin da alqaitu biha a wannan gari din yayin da na jefar da almarasi abubuwan da suke tsaye da marsa din marasi din kamar oigi mota yana tafiya da wani kajima masa da oigi ba tsaye zai ba kuma na yayin da muka tsaya ini alqaitul marasi in jirgin ruwa yana tafiya sai su jeba masa da wani abu saboda ya tsaya a gabansa to shine marasi din eh yayin da na jefar da marasi abubuwan da ake tsare a safina jirgin ruwa shine marasi din kenan yayin da na tsaya a wannan garin na jefa waigi a garin wa shadattu amrasi na ɗaure igiyoyina eh na tanadi saboda zama eh shine barin tafiya shadattu amrasi ka ɗaure igiyoyinka eh in rumfa ne kai ma ne ka ɗaure ka ajiye ɗakin ka mana ka mai ka samu masauki wa barastu min al-hammam na fito daga ban ɗaki ba da sabti rasi bayan aske kaina ra'aitu gulaman fi qalabil jamal kawai sai na ga yaro fi qalabil jamali a cikin ma'auni na kyau qalab abin da ake auna gwalagwalai ne da shi yaron kamar an auna shi an tsara shi ma'ana yaro ne wanda ne kyau ne ta ko ina babu babu min babu matsala wa ulbisa min al-husni hullatal kamal an sanya wa yaron min al-husni daga kyau an sa masa set na kamala za ga babu inda bai cika ba a cikinsa inda za ka ce kai wannan saurayin ya yi sai dai kaza ne ba yi da shi ba za a faɗa ba wa kadi tala ka shaikun bi rudni yadda yi annahu fata kabibni sai gashi na wani dattijo ya kama hannun rigansa rudni wuyan rigansa yadda yi yana dawa wai annahu fata kabibnihi wannan yaron ya kashe masa da ɗa yaro kyakkyawan nan wani tsoho ya kama shi yana tuhumansa da kashe ɗa. Wal gulamu yunkiru irfatahu wa yukbiru qirfata. Shi wannan yaron kuma yana inkarin sanin sa, ni ban ma sanin ɗan naka ba, ban ma san ka ba. Kuma yana girmama wannan ƙagen, wannan fa ƙage kai min. Wal qisamu bainahuma mutatayiru sharar wa zihamu alaihima yajma'u bainal akhyari wal ashrar. Yace wa zihamu cunkusu alaihima akan su ko kuma wal qisamu hayaniya musu a tsakaninsu ya zama ta mutaɓayiru sharar mai tayar da tartsabi. Wazdihamu cunkusu alaihi ma a kansu ya jima'u bainal akhyari wal ashrar ya haɗa tsakanin ashararru zaɓaɓɓu da ashararru ya mutane masu daraja da mutane mara daraja ila an tara daya har suka yarjejeniya baina istitsatin ladadi ba da istitsatin rari bi tanafuri ila walil baladi suka yarjejeniya bayan tsananin kangarewa to bi tanafuri su kai kara ila walil baladi suwa sarkin gari wa kana mimman yuzannu bil hanat wa yughallibu hubbal banina ala al banat ko ya kasance shi sarkin garin yana daga cikin wanda mimman yuzannu wanda ake tuhumansa bil hanati da luwadi kuma yugallibu ana ya kasance daga cikin wanda yake fifita hubbal banina son ‘ya'ya maza alal banati a kan ‘ya'ya mata. Fa asra'a sai suka yi sauri ila nadwatihi zuwa majalisar sarki din. Ka sulaiki fi adwati, kamar sulaiku ne, wani ana kiransa sulaiku wani sulaika. Eh ya fi doki ma ba zai iya tsere shi ba ka ce a gudu. Sai su ja da doki ya tsere doki a gudu. To kamar sulaik haka muka gudu. Eh ana kiransa mutum ne wanda ya fi a zamanin su din babu wanda ya kai shi gudu eh al'adu mai gudu ne sosai eh kenan gudun nasu zuwa sarki din ya zama kamar gudun sulaik ne falamma hadarahu jaddada shaiku da'awahu yayin da suka halarce shi sai wannan dattijan nan sai sabonta da'awansa wasta da aduwahu ya janyo aduwahu taimakon sarkin da Allah sarki ina muna ina bukatar ka taimaka min ka samu ka wuce min gaba ka kwace min haƙina wajen wannan yaron fastanfaqal gulama sai yasa yaron yayi magana shi sarkin wa qad fatana bi mahasin gurrati alhali ya fitini sarkin yaron da kyan goshin sa yaron ya yi kwalliya an yi masa wani kitso kanana mai kyau irin kitso ne da rara suna yi ɗauki hankalin mai luwaɗi hankalinsa gaba ɗaya ya gigice kuma yaron aka kawo ƙara to shi abu zai yana so ya cuci ya cuci sarkin ne ya ɗansa ne sai ya mai da shi ɗan abokin faɗansa ne dama can gaba yana faɗa ko ya ce huwa fil nasabi farki wa fil muktasabi fakki ya ce wannan a nasaba ɗana ne a sana'a kuma tarkona ne ya ce wa tsarra aklahu ya tsaga zuciyar sarkin bi tasfifi durrata yi da zanen gashinsa zanen kitson kan nasa din to shikenan faqala sai yaron yace innaha afiqatu afak ala ghairi saffak wallahi wannan kage ne na makaryaci akan wanda ba mai kisa ba ni ban kashe masa dan ban kashe masa da ba wa adiyatu mutal kazafi ne wa adiyatu kazafi ne na mutal mai dabaru alaman laisa bi mutal akan wanda bai zamanto mutal ba bai kisan kai ba fa qala alwali li shaykh sai wannan sarkin ya ce wa dattijo in shaida laka adlani min almuslimin wa illa fastawfi minhu alyamin ko in shaida laka adlani ko shaidu biyu adalai biyu su ma shaida min almuslimina daga musulmai akan cewa wannan shi kashe ɗanka wa illa in ko ba ka da shegu to ka fa sastaufi minu ka cike shi da rantsuwa kai rantsi sai kai kasama ko rantsuwa hamsin din nan fa qala shaykhu shaw yace a innahu dajjalahu kasiyan daddalahu kasiyan wa fa haddamahu khaliyan to ai ya kada shi ne kasiyan yana mai nisantuwa eh خافيا أي متباعدا أو ممنوع الكلام ومناو أن يسيا عند قتله يا هنا شيء إيفو ya shaƙe masa wuya ne kashe shi babu wanda ya ji labarin ma kawai da gawon yaron aka gani shine kasiyan din ko siya a waje mai nisa ko kuma ya hana shi magana wa afaha dama ya zubda jinin sa khaliyan a guri empty fa anna li shahid wa lam yakun samman mushahid ta ya zan samu shaida kuma walam yakun samma a can din babu wani ne shaida ba mutumin da ya gani kai mushahidin ba mutumin da ya gani da idonsa walakin sai dai wallini talqinahu al-yamin li yabina laka yasduqu am yamin wallini kadan sai dai ka damƙa mini talqinahu al-yamin ka jibinta mun cewa lakana masa da rantsuwa shi ya rantse akan ba shi kai dana ba ni zan lakana masa rantsuwa in ya rantse da abin da na faɗa to ni na yarda za masa liyabina laka liyabina laka dan ya bayyana maka a yasduku da gaske yake au yaminu ko ƙarya yake anan yaminu din na ƙarya ne wanta yaminu na rantsuwa eh na'am mustafa al-akwanu laysa yaminu ko wa haqqi tajalli zati wa hawa yaminu ko wani wani kalma akwai yaminu na ƙarya akwai yaminu na abin nan mai ciyarwa ko yamunu ne shi wanta akwai na abin nan ya kawo yawwa ya ce fakara lahu antal maliku lidhalik ma'a wajdika almutahalik to sarkin ne cewa sarkin abin nan dattijon tunda ya ce to ni ba zan rantsa ba amma zan lakana masa da rantsuwa in ya rantsa to na yadda sai sarki ta antal malik kuli zalik kai kake da mallakan wannan din ai kai kake da damuwa tunda dan daga kashe ma wajduka tare da damuwanka al mutahaliki mai tsanani aladnika al halik akan danka wanda ya halaka fa kala shaykhu lil gulam sai wannan dattijo ya ce wa yaron ul ka fada in dai kai ba kai kai kai dana ba to ga wannan ka fada to rasuwan da zai lakana masa din wato sifofin yaron zai fada yadda hankalin sarkin zai koma kan yaron gaba ɗaya sarkin ya gigice sai ce wallazi zayyana aljibaha bi turar ina rantsuwa da ubangijin da ya kawata goshi bi turari da kitso goshi da kitso mai kyau kana kallon goshin yana kyalli sai kalli ya goshin yaron sai ga gayi nan wal uyuna ina rantsuwa da ubangijin da ya kawata idanuwa bilhawari da haske ido haura ba hurul ain ba hawar din idon fari kal wannan fari din kuma bakin ma baki kin to wanda ya kawata wannan wal hawajiba bil balaji tace ina rantsuwa da ubangijin da ya kawata hawajib gira na ido shine hajib bil balaji da da siran cewa sirara wal mabasima wanda ya kawata mabasima haƙori bil falaji da wusuriya haƙori ne wusuriya nan wusuriya ke cewa ko da Hausa yawwa shi wal jufuna bis saqami yace wanda ya kawata idanuwa bis saqami da rauni ido haka din nan bai da kyau ido mai dan rauni kasa kasa din nan wal unufa bis shamami ina rantsuwa da ubangijin da ya kawata hanci da tsiri da dogo duk sifofin yaron ya fada wal kududa ya kawata kumatu billahabi da ja eh wasugura da haƙori da wusuriya din kuma bishanabi da ƙyalli wa ashnabu sagrin ko wal banana bi tarafi ubangijin da ya kawata yatsu da ni'ima yatsa mai ɗaushi wal kusura bil hayri da kwiɓi bilhayafi da siran cewa da lotsewa haka eh ya ce inna ni ka ce wallahi ina rantsuwa da ubangijin da ya kawata waɗannan abubuwa wallahi lalle ne ma qataltu ibnaka wallahi ban kashe ɗanka ba sahawan wala amdan da mantuwa ko da gangan wala ja'altu hamatahu li sayfi gimdan kuma ban sanya kansa din gida na takobina ba kaga in ka sanya kai firin ya shiga to kaga kenan babu kama yadda takobin naka din gidan abin nan yace ban sanya takob kansa din takobi gida ne na takobi na ba gimdan lissafi gimdu din gidan takobi eh falawla al-gimdu yumsikuhu la sala wa illa in kuma ba haka ba kuma wani sabon zuba zai kawo faraman lawu jafni bil amashi to Allah ya jefi ido na bil bil amashi amashi min al'adadari ne sai amashi mana da taɓewa ido yi taɓe ka gayi ba kyan gani eh ya ce wakaddi kuma tuna kuma ya jefe shi da bin namashi da tabbare tabbare daga yaron jikinsa mai kyau ne ga kuma tun ga idon ga nan kuma zai yi wani mummunan addu'a wannan mummunan addu'a kuma ba zai yi wa sarki daɗi ba wani ba ka ba a yaron da yake zuwa na ce masa ya jefi idan da tabewa da kaza wa durrati gashi na bil balad da zubewa gashin ya zube wa dal'i firena firena bil balai da lalacewa fuska kenan fuska na ya lalace wa wardati bil bahari kanshi na a jarrabe shi da wardati fure na wardudu ya zamanto bahar narda sul magrib wa huwa ahmar fa dalaw bi illatin tazhabu wa jawala wajhihi fuskan ya zama yellow shine ma'anar sa din fuska ta din ya lalace wala wardati bil bahari din kenan bahari din ba wani yellow wani nafti ne ba wa badri farin wata na bil mihaƙi da shafewa wa fiddati azurfa na ko bil itiraqi badri bil mihaƙi farin wata na bil mihaƙi abin da ke nufi din fara buka minu shay'un ma'ana farin watan sa din hasken jikin nasa din ya zama baki kirin farin wata in ya faɗi ba baki yake yake zama ba yace wa fiddati azurfana Allah ya jefe shi da bil itiraki bil itiraki konewa itiraqul fidda din ya zama baki kirin kenan azurfa ba fari bane ya zama baki kirin eh shi ma farin wata din ba mai haske bane ya zama baki kirin jikin ya zama mai baki kirin haka wa shu'a'i ma duk ma'anar su kusan ɗaya ne wa shu'a'i haske rana rana bi zalami safe na a jarrabe shi da duhu eh shine ya ce bil islami da duhu wa dawati addu'a tawadana a jefe shi da sa alƙalami a yi luwaɗi da shi kenan Allah za ta wadana a sa masa alƙalami Allah ya jarabe sa da abin nan Allah ya jarabe yaron da yin luwaɗi sarkin wa qala al-gulamu sai yaron yace a al-istila abil baliya wal ila bi hadhihi aliya sai dai a kona ni da duk jarraba masifa amma dai ba dai in rantse da bihazil aliya irin wannan rantsuwa ba wal inqiya da lil qawadi sai dai an mika ni zuwa ga qawadi a kashe kaina ni ma ce alama min annafsa bin nafsi wal halif ba dai in rantse da bima lam yahlib bihi ahadun abinda babu wanda ya rantse da irin wannan ba wa aba shaiku da tijin ce wallahi shekaran tse yaki illa tajri ahul yamin allati tara'a sai ya kurbar masa da rantsuwa wanda ya kago din rantsuwan da yanzu tsara masa to sai ya rantsa yaron wa amqara lahu sai ya tasar masa da jur'aha kurban wannan din sai ya ya kurbi wannan dacin wannan rantsuwa din shi ma sarki ba zai yarda da wannan rantsuwa ba yaro kuma ya ce ba zai rantsa ba shi ma ba ya rantsa to sarki ce a tsaya tsaya tsaya yanzu da za a yi yanzu kawai bari in baka za a baka miskal na zinari shikenan sai kawai ka yafe masa ni na san maganin yaron zan kama shi na kulle shi to shi kuma dama bu zai da hakan yake so walam yazal talahi zage zage bai gushe ba walam yazal bai gushe ba at-talahi zage zage bai gushe ba bainahuma a tsakaninsu yace yasta'iru yana furuwa wa mahajjatu tarabi tabarki na yarjejeniya bai gushe ba ta iru yana yana gagara yana yin wuya wal gulamu fi dimni ta'abbihi shi wannan yaro din a tsakiyan gardaman nasa din tsakiyan maganan nasa din to ya kulubu kalbal wali yana jan hankalin sarkin bitalawihi da kada jikinsa yana magana yana kada jiki irin kamar mata ma yan iska haka suke in sun je wani wurin suna so su tada hankalin mutum ko wani ofis suke zuwa to she tsaye wani shigan banza su je ofis saboda a samu su takardar a samu su abin nan to irin wannan ne ka san shi mutum haka ce mutum Allah jarabe da fasikanci to idan mace ta shigo da sifa na mutumin banza to sai kaga hankalin su gaba daya ko mutum nawa ne sai hankalin ya koma kan wannan matar musamman ma in sun je saboda munafurci ba za su tsaya guri ɗaya ba sai ta kaɗa jiki su yi wasu maganganu haka to irin wannan yaron yake yi eh shine ce ya kulubu kalbal wali yana ɗauke hankalin sarkin bi talawi da kada jikinsa yana kada jiki ya bayyana kansa yayi wani haka yadda sarkin wa yud'imuhu wa yudmi'uhu zuciyar sarkin duka ya kuma shine hankali ya kamata rayu da kamar hankali wa yud'imu yana sa masa tsammani fi an yulabbihi akan ya amsa masa yaron nan an yanzu nan kace shi ba zai amsa mun ba ila an rana hawahu a son zuciyarsa din yayi kanta ala kalbi a zuciyarsa rana din datti na zuciya rai inda Allah yake cewa kalla bal rana ala qulubihim to ne suke kiransa rainu din datti na zuciya tabo na zuciya eh shine nan sun san cewa innal abda iza aznaba zamban kanat nuktatan sauda fi kalbi idan mutum ya aikata zunubi to zai zama wani dugo ne baka bakin dugo yace idan ya tuba ya nemi gafara su kila mina za a goge wannan amma idan ya kara yace to za ta karu har zuciyar ya mamaye wannan zuciya yace wa zalikar ranu wannan shine ran allazi zakara Allah fi kitabi wanda Allah ya faɗa Qur'aninsa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun to shine ce wa yudimu yana sa masa tsammani bi an yulabbihi akan ya amsa masa ila an rana hawawu har son zuciyarsa sarkin yayi kanta ala kalbi a zuciyarsa wa alabba bilubbi ya zauna a tsakiyar zuciyar hankalinsa son son wannan yaro din ya zauna a tsakiyar hankalinsa fasawwala lawul wajdu wannan tsananin soyayya ya suranta masa allazi tayyamahu wanda ya forar da shi wanda ya sa masa ya gigice cikin soyayya wa damau da kwadai allazi tawahamahu wanda ya zata zato na kuskure shine wahami din eh zuciya zai suranta maka wani abu kamar zaka samu sai ka je ka kashe kuɗi kuma da ƙarshe ashe yaudaran ka ake ko yaudaran ka ake ba za ka gane ba yanzu ko yarinya mutum ya zuwa hankalinsa ya tafi akan yarinya to yarinyar tana yaudaran sa amma shi da aka ce ai yaudaran ka take yi ba za ka yarda ba ko nawa za ka yi ta kashewa da ƙarshe irin wannan sarkin ya na fasa wala lagul wajudu to shi wajudu din yana sawara maka da abu ko aikin banza mutum yake kawai an ce ma ai wance fasika ce ba ta da kirki kaza ta kawai kamar kai ake ake wa bukulu ya ce wa kwaɗai allazi ta wahaman wanda ya sa masa wahami to sai ya sawwala masa bi an yi kallisal gulama mana ya kubutar da yaron daga tarkon daga tarkon wannan tsohon ya kubutar da shi mana wa yastakili sahu ya kebe wa kansa yaron ya kubutar daga wajen tsohon shi ya kebe wa kansa kuma a halin da shi tsohon bai sani ba haka sarki ka ce wa ka ce to shikenan kawai za a baka ni zan yi maganin sa kawai za a sa shi a kulle shi to kaga zaka yadda to Aisha Abu Zaid din target ya ce masa wa an yunqizahu wannan wannan wahani din shine wannan so wannan wajudu din shine ya sawwala masa an yunqizahu min hibalati shaki ya kubutar da shi daga tarkon gobon sun mai yakata ne sahu sannan shi ya farauce shi qala li shaykh sai cewa shaykh hallaka fi ma huwa alyaku bil aqwa wa aqrabu ila taqwa shin zaka iya karba zaka iya karban fi ma huwa al bil aqwa cikin abin da shin zaka zaka na da dama ko kuma zaka iya karban abin da yafi dacewa ga masu karfi wanda imani yafi karfi shine abin da yafi dacewa da masu karfin imani wa aqrabu kuma yafi kusanci li taqwa ga tsoron Allah wa an ta'afu wai afuwa yin aqrabu li taqwa Allah ta wa an ta'afu aqrabu li taqwa eh zaka iya yin afuwa ne game da wannan yaron faƙala ya ce ta ban gane maganar naka ba idan matu shi li aka tafi shi a ji wani biyayya idan matu shiru li aka tafi shi wala a ƙifu laka fi shi wai zuwa ina ne ila mata zuwa ila matu shiru zuwa me kake ishara me kake min ishara ban gane maganar naka ba ka gaya min a dunkule ka ce abin da ya fi dacewa da mafi karfi masu karfin imani kuma ya fi kusanci ga mai tsoron Allah me wannan abin to wala ibu da ba zan tsaya maka fiye a ciki ba zan yi maka biyayya fakala shi sarki ce a ra'an tuqsira ani laqili wal qal wa taktasira minhu ala mi'ati misqal ni kawai ina ganin an tuqsira ka kame an likili wal kali daga kace na ce an ce na ce hayaniyar nan ka kame wa taktasira minu ka taƙaitu da shi ka wadatu ala mi'ati misqalin akan zinari dubu zinari ɗari in ka yi da zamu baka zinari zan kirga baka zinari ɗari kawai ka sassauta masa ka masa akwa li atahammala minha ba'dan zan daura wa kaina wasu din wa ajtabi al-baqi laka kuma zan tattaro maka sauran ardan a kadara in dinarin bai cika ba kadaran da yake da daidai da wannan kuɗin zan haɗa maka baka tamanin dinari ɗarin fakala sheik sai wannan ƙofar yace ma min ni khilaf wala yakun li wa'dika ikhlaf ai ma min ni khilaf ai babu babu sabani a tare da ni ma min ni khilaf sannan fala ya kulli wadi ka islaf babu sabawa fala ya kun ba zai kasance ba al islafu sabawa ba zai kasance wa alƙawarin ka ba ai kai kai isa da hakan kenan ana kada hulwali 20 take sarki sai ya bashi dinari 20 wa wazza ya daura wa ala waza'atihi akan fadawansa takmila ta 50 sauran cikon hamsin ɗin eh wane kawo zinari biyar wane kawo biyu wane kawo uku haka ya tara talatin ɗin a wajen mutane ya yi karo karo na an nusa hamsin sai ya bashi ta zama hamsin ba warawaka saboda asiri sai rigan yamma rigan yammaci waraka sai ya yi laushi ma'ana rana kusa faduwa kuma idan yamma ya yi sarki zai bar fada zai ga ciki don kuma sarki ya riga kaga lamari ya kare sai dai gobe sai dai jira zuwa gobe wanka tsa sabu tasiri hanya jiha na tabbaci na tabbatar da wannan ɗari ɗin ba ya ce zai tattara masa ƙarara ba sarki ya riga gida kaga ba magana sai dai gobe ka jira sarkin gobe ya fito tukunna ya cika maka da hamsin wanka tsa sai yanke li ajlihi saboda wannan yammaci ɗin sabu tasiri jiha na tabbaci fakala lauje sarkin ya ce masa kuzmarad wada an kallajat وعلي في قد أن أتوصل إلى أن يند لك الباقي ويتحصل yace kun ma rada ai mata ya sara ka karbi wannan abin da ya samu abin da ya samu kenan ka karbi abin da ya samu wada an kallaja da ka daina hayana ka bar wannan hayane na naka kai hakuri ko wa alayya yana kaina fi gadin gobe Allah ya yarda an atawassala zan sadar maka zan cika maka sauran ila an yamidda lakal baqi har saura din abin da ya rage din ya zama abin nan na nidda ya abin nan shine kuɗi hannu farin kuɗi eh na abin nan ila ne nidda la kalfaki har ma abin da ya rage ya zama kuɗin hannu a baka kuɗin ka hannu ya tafala ya tabbata fakala sheku shehu ya ce akbalu minka to ran kai da ina neman abu a zan karbi wannan zinari hamsin din ko hamsin zinari hamsin kiras ya samu kuɗi hannu hamsin ya rage gobe za a bayi hamsin shi kenan sai yaro ya kubuta da shi ne sai aka balu ninka sarki da yana neman zan karɓi da hamsin ɗin ala an ulazimahu akan amma zan lazamce shi cikin wannan dare saboda ba zan bar shi ya gudu ba eh a ɗaki ɗaya kafa ta kafa ta hannu na hannunsa ku ba ni ɗaki in riƙe shi saboda kare su fite wa yar'ahu insanu muqlati kwayar ido na ya kula da shi insanu insanu din kwayar ido ma na kansa insan kwayar ido na ya kula da shi ya kiyaye shi ma na ya gadin sa hatta idza afa ba'da isfari subi bima baqiya min mali suri takallasat qa'ibatun min qu hatta idza afa har sai idan ya tika ya tike eh aka kawo min sauran kenan ba da isfari subi bayan wayewan gari aka cike min da zinari hamsin din ya zama ɗari aka kawo hamsin ya zama ɗari bi ma baƙiya ba aka cike bi ma baƙiya abin da ya rage min mali sulhi na dukiyar sulhi ta kallata ka'ibatun min qub wa bariya bara'ata zibi min dami bin yaqub ya ci saja qub da yaqub ta kallata ka'ibatun min qubin kwai sai ta kubuta daga ɗa. Eh, kwai ne lokacin ƙinƙishewansa ne. Kaga idan aka ƙinƙishe kaga wannan fatan kwan ya kubuta da wannan yaron babu an rabu lafiya. Ba kuma ba za sake haɗuwa ba. Ko? Ni ne ta kallasa ƙa'ibatun kwai sai ta kubuta min kubin daga ɗan kaza. Eh, ɗa lokacin da aka ƙinƙishe shi ne kubu. Wa bari a yaron ya kubuta. bara'atar zini irin yadda kura kyarkeci ya kubuta min dami bin yaqub daga jinin dan annabi yaqub kura da ya ce ba shi ya cinye ɗansa ba da aka ce shi ya cinye sai aka nemi kuran annabi yaqub ya nemi kuran sai ya ce kai ka cinye min na ce wallahi ba ne na cinye ba sai bari to shikenan fa qala lahul wali sai sarkin sai ya ce a to ai wannan dama haka ne ka'idar adalci din tunda kashe maka ɗaye ai tunda har zaka karɓi zinari ɗari din ma kai afuwa ka rike shi ya kwana tare da kai gobe na tuke maka sai gobe na tuke maka gina ce ma araka sun ta shaɓaɓan wala run ta faraɓan a ai ba na ganin ka kallafa wani tsanani ai baka kallafa tsanani ba tunda cewa kai kawai kwana ɗaya zai ya gurin ka gobe kawai an ciki a baka wannan baka kallafa tsanani ba sannan baka nemi wahala ba ba wani abu mai wahala ka nema ba an baka hakan ka je ku kwana tare da shi aka da da dogari ya ce ya ba shi daki ya je kwana a fada aka kawo abinci da komai har zuna mam shi kuma yana daga cikin wannan filin taron inda sun je kallon taro falan ma ra'aitu hujjaja sheki yayin da naga hujjojin da wannan dattijon ya kawo tsohon kamar irin hujjoji ne na Abu Zaidu Saruji alimtu kawai na gane annahu alamu sarujiya shi ne dutsen ba sarujiya din shi ne dutsen saruja abu zaidu ne kawai in ba abu zaidu ba ba mai iya wannan shirin falabistu ila an zaharar nujumu zalam na zauna a fadar nima na ifita saboda ga kwakwaf har zuwa taurarin duhu suka haskaka na bayan magariba taurari ba su za su fara haskaka ba to har zuwa wannan lokacin har zuwa wannan lokacin wanta sarar ukudu zalam har ukudu ɗauri na ziham na wannan cunkusu ɗin ya watse ina sarki ya shiga kuma shari'a ya kare kaga su masu kallo kuma za su fita sun makasattu bina alwali sannan na nufi filin gidan sarki sai da shaiku sai ga dattijon nan tsohon lilfa ta kaliyun yana gadin wannan yaron ya zauna ya sa wannan yaron a gaba ya haɗa rai zinari hamsin a aljihu kasuwa ya ci fa na shattuhu Allah sai na hada shi da Allah a huwa Abu Zaid da Allah Abu Zaid ne kai kala ce i wa mahillu Zaid i din ma kamar na'am ne inda Qur'an ce qul i wa rabbi anan i eh shine ma'anar i din kaga ce eh eh mana wa muhilli Zaid Abu Zaid ne ina rantsuwa da wanda ya halalta farauta fa qultu yana ce man hadha al-ghulam alladhi hatafat lahu al-ahlam waye ne wannan yaron wanda hankula suka tashi tare da shi yake ɗauki hankalin mutane saboda kensa qal sai ya ce huwa fi nasabi farti kamin wa fi muktasabi fatti da wannan yaron a nasaba dai kam ɗana ne a wajen sana'a kuma tarkona ne da shi nake kama abin farauta kaga ba ya kama sarki ba to shi ne abu zai har su rama mai ce to falakta faita bi mahasilil fitratihi ba za ka wadatu da kyawawan halittar ba kin halittar da Allah ya masa din nan ba za ka wadatu da ka gode wa Allah kan Allah ya baka wannan yaro kyakkyawa wa kafaital wali ba za ka isar da sarki ba za ka kare shi da sarkin ba ba za ka isar da sarkin ba wa kafaital wali ba za ka isar da sarkin ba a ishina da bi tsurrati ba za ka hana sarki da fitinuwa da gashin kansa ba da kitsonsa ba yanzu irin wannan wannan irin kyan fuskan nan da kyan abin nan ka kawai da wasan ya sarkin zai nemi ya lalata da shi fa kala ce ah har zaman kai baka da hankali ne ai laulan tubri zabhatu husin lama kana fashtu kamsin ai ba dan goshinsa ya bayyana sinun ba ai da ban damki hamsin din nan ba sin din wai siniya kai sinun kitso din shine sinun sinun ba yana da abin nan ba haka haka to ba dan goyin sa ya bayyana sinun ba to ai da lama kan fashtu kamsin ai da ban tattare hamsin ba ban tattare zinari hamsin ba a albarkacin wannan fa kitson nan na samu zinari hamsin sun maƙal sannan ya ce wa haris na mam shi abu zai din to bitin laila ta indi mana to zo ka kwana tare da mu mana tunda kai ma bako ne tunda sarki ya ba mu dake zo ka kwana wannan daren a guri na linatsi fi anaral hawa kwallin nuɗufi ya sana ku. Yawa don mu kashe wutan damuwa. Tunda ni ma na dade ina cikin damuwa kai ma mu zo mu taɗi. Kai ne ka rudi kana bakwanta tukunna sai ka zo ka samu wani ɗan garin ku ya zo. Kaga in kuka kwana ɗin za ku ba da taɗin garin ku da nan abubuwan da kuka yi hankalin ku zai kwanta. Dan mu kashe wutan damuwa.
wa nudilul hawa minan nawa mu canza soyayya din minan nawa daga daga rabuwa eh wannan rabuwan da muka yi da nesa wannan soyayyar da na dadin mu zo mu sake sabonta shi faqad ajmatu kuma ki ga ya faru zaman ni fa nayi niyya fa an an salla da zame bi suratin da asusuba a kaddare tabda asuba nake so na yi niyya na zame na bar garin na gudu da ɗana da zinari na hamsin wa usli ya kalbal wali nara hasra in kona zuciyan wannan sarki din da wuta na damuwa kala sai ya ce faƙadaitu lailata ma'ahu na gama wannan daren tare da shi kada abu zaidu suka yi dare ga yaron yana zaune da har zama ga abu zaidu suka yi ta taɗi fi samar cikin fira na gama wannan daren tare da shi fi samar a cikin fira firan da ana kamin hadikatin zahar firan da ya fi hadika kwari ko garka mai furema abin burgewa firan daɗin saɗin da kyan saɗin daɗin firan ya fi ma ka je da damuna bayan an yayyafi da asuba bayan ruwa da asuba ka je ka ga ƴaƴan itatuwa tsuntsaye da menene irin da daliyanka wannan gwamnan da daliya ya faɗa ma dauhatun fa yananatun ya ce wa khamilatin shajar ya fi dufuwa mai itatuwa ma kyau wannan biran daɗi hata iza lala al'ubuka zanabu sirhan har lokacin da jelen beguwa ya bayyana al'ubuka sararin samaniya mana innahu yazabu mustaqilan ka zanabi sirhan shi asma alfijir sadiq din kamar zana busirhan ne dogo ne sar za ka gani ya ratsa to shi ne kamar alfijir sadiq lokacin as-salatu da yayi eh hadisin ya rasara eh lokacin da zarabu sarhan din alfijir ya bayyana alfu ya bayyana a ufuk asarin samaniya wa ana in biladul fajr wa han ketawan alfijir ya matso ya kusan ya lokacin sa yayi wahana ya matso kawai abu zaidu ba ya kama da ba kawai rake ba mata na tsarki sai ya hau bayan hanya kawai ya shiga ya shiga hanya wa azaqal wali azabal hariq sai dandana wa sarki din azaba mai konewa azaba mai tsanani wa sallama ilayya sa'atal firaq ruk'atan muhkamatal ilsaq sai ya mika min sa'atal firaqi lokacin rabuwa ya miƙa mun ruka'atan takarda muhkamatal ilsaqi wanda yake muhkamatal ilsaqi mai kyan haɗewa ya haɗu sosai an rufe shi takarda ne tukunan zuka samu su fagi ruwa ka karfe kyan ka sa yi cikin ambulance ambulance din shi ka samu wani abu wanda ba zai iya yagewa ba shine muhkamatal ilsaq haɗewa yin ilsaqu din mannewa an manne shi sosai shine mukamatal insaf to sai ce wa har zuna mam to ni zan gudu wa qala ta idfaha ila alwali ka ba wa sarkin idza sulibal qarar idan aka tube zama tabbaci ba tabbacin ba yanzu muna tabbata ba ko mun gudu daga an tube wannan zaman namu ma'ana idan muka bar garin wanda har sakal firar idan gudu ya tabbata to ka mika wa sarkin sakona ka ce ya karanta fafadatuwa kawai sai na yaga ta sai na bude ta filal mutalammis irin aikin mai kubuta karin je in bayar ni a kama ni ko ba haka ba tunda in ba bakin ku ɗaya ba yaya ya baka eh mana yanzu ku ne ku uku ne mu uku ne ku kuka gudu wace ku ba riga takardar nan ku miƙa wa wane kuma ya gaya ma sirrin cikin ni ai zan gudu zan kona zuciyar sarki din da wuta na damuwa to kaga to kai mika sarki to ai kai ne barawon sarkin ai to shi yasa ya ga takardan min misli sahifatil mutalammis irin takarda na al mutalammis akwai wani ana kiransa da mutalammis wancan din abunan mutalammas ne al mutalammas bil mimi qabla al lami متلمس وهو المتخلص اي متلمس irin takardar mutalammis haka me yasa mutalammis na ƙarshen fa mutamallis yawwa min filil mutamallisu wancan mutalammisu na ƙarshe tafadaltuwa na yaga ta irin aikin mutamallis mutumin da yake kubuta wanda zai kubuta kar na je ni a kama ni ni ma na kubutar da kayana karanta dai na ji me a ciki tukunna miƙa wa sarki irin aikin mutalammis wani ne ana kiransa mutalammis suna zagi wasu mawaka ne suna zagin wani sarki suna zagin wani sarki shi da ƙarfa eh suna zama tare da wani suna zagin wani sarki to shikenan da ƙarshe suka zage shi suka zage sarkin to shikenan sai ya ba da takarda a kaiwa hakiminsa sa da Allah ku kena zagi na ga takardar nan ga wasiƙa ne irin wasiƙa kar kowa ku kai wa hakimi ya ba ku raƙuba ya ba ku kyaututtuka da yawa shi kenan suna tafiya shi ɗar ba ta alhamdulillah dama kuɗin muke nema kaza kaza shi mutalammis ɗin sai ta kai ne yana zagin sa lokacin guda ya sauko din nan ni ban yarda ba sai ya bude takardar da ya fita geji kafin ya yana wani gari ne sai ya fita ya zaga takardar da ya ga takardar ga mutalammisa yana zagina ya addade ni saboda haka in yaje ka fille masa da wuya a roƙe sai ya ga takardar ya je ya jirgin ruwa ya tsallaka ya bar wannan ƙasar shi kuma ɗaraba ya zata za a bayi kyauta tar yana tafiya kawai sai ya miƙa yana miƙa a a sarki ne ya yi alhamdulillah to kai ka falo ka zauna haka kawo abinci shi jira yake a kawo masa tuku kyauta kawai sai ka baka fille masa da wuya to shi yasa ya ce na bude wannan takarda na ke so ta da wani sarki ne kai to wannan yine ai wannan shine hatara din dabara ne rayuwa yake yake abin nan din ba yasa wasiƙa din dai ba inda wanda kai yarda da shi ba to kar ka yarda ka kai wani wasiƙa yanzu aka baka wani wasiƙa kuma baka yarda da abin din ba to ka dan bude dai ka kalli abin da yake ciki saboda kar ka je kai ga cikin wani da kai ga cikin wani rintsi in ba sa wa shi ya gudu kai kai ga cikin wannan rintsin kaga in kaga abin ba ba wajewa kai ma ka yaka ka rufe wannan magana kaga a zauna an zauna lafiya eh mana a yazo ya wuye ma shune yazo a zo a kama ka irin takardar mutalammis fai zafi ha kawai sai gashi nan a ciki a cikin takardar maktubin a rubuce kulli walin gadartuhu baina baini sadiman nadiman ya addul yadaini طلب الشيخ مهله وفتاه لبه فاصطلى لذا عثرتين جاد بالعين حين آما هواه عينه فانصنى بلا عينين كف بالحزن يا مؤنى فما يجدي طلاب الآثار من بعد عيني قل كغيا ولوال غادرته ga sarkin da na yaudare shi na bar shi na bar shi ba da baini bayan rabuwa na na san cewa na bar shi sadiman hala kauninsa yana cikin damuwa ga yaron da ya sa a ransa din babu ga kuɗin da ya bayar din babu nadiman yana mai nadaman abin da ya yi ya abdul ya daini yana mai cizon hannu to a wannan lokacin ka gaya masa salabar shaiku malahu wa fatahu lubbahu fasala laza hasrataini salaba shaiku wannan tsohon nan ya tube malahu dukiyansa ka gaya wa zagin tsoho ya tube dukiyansa ko zinari hamsin ya tube masa wa fatahu yaron yaron tsoho kuma lubbahu ya tube hankalinsa ya zara hankalinsa ya dauke akan yaron to an tube masa da hankali kuma kudin an tube masa abu biyu suka tube masa saboda haka fasala sai ya konu da laba na wutan wutan hasratai ne husan da wuta na damuwa biyu ga damuwan abin da ya sa a gaba na yaron bai samu ba ga damuwan kuɗin da aka aka kwace masa jada bil aini hina a'ama hawahu ainahu fansana bila ainaini jada ya bada bil aini yayi kyauta da kuɗi ya bada zinari hina a'ama hawahu yayin da son zuciyarsa ya makantar da ainahu idansa mai ba rufansa na sai ya juya bila ainaini ba tare da ido biyu ba ba idon ka na zahiri yaron da ka kalla din idon ya rufu ta idon ma babu ya makance ga kuma ainu na zinari shi ma babu kaga shi sarki ya juya a ranar babu ainu biyu eh idansa da ya ya mamaye masa da idansa ya makance ya ga wannan yaron zai amfani da to yaron babu kaga kamar idon babu ne ga kuma ainu na zinari babu to sai sarkin ya juya babu ainu biyu to ya sarki ka fiddilu huzna ya mu'anna fa ma yujidi tilabul asari min ba'dil aini ka sassauta damuwanka ya mu'anna ya wahalalle fa ma yujidi ai ba zai amfanar ba tilabul aini ba zai amfana ba neman tilabul asari neman lawali min ba da aini bayan zati ko farawo ka gan shi yana zaune a gaban ka gaban ya gama cutan ka ya tafi kuma ka ce abi sawu kaga a zahiri ma ga irin wanda ya kwana a gidanka baka kama ba sai da ya fita kuma ka ce to abi sawu a je gabar da yamma a duka sun nan ne sawun shi da ɗansa eh shi ba ma yi da kilabul asari min ba da aini bayan zatin abun ya kara mu da ka kyale shi ya barka kuma ka lokacin zaka bi asar ba zai yiwu ba to wala in jalla ma araka kama jalla ladal muslimina ruzqul husaini ko da ma araka abin da ya bujuro maka abin da ya same ka din jalla ya girmama kama jalla ruzqul husaini kamar yadda masifan da ya faru da sayyidina husaini ya girmama a wajen musulmai in ya kai kisan sayyidina husaini na irin yadda yadda musulmai suka ji zafi to haka kai ma ka ji zafi wannan zaran da kai to ai ba kadi ta da taminu ai ba ba ai ba kai asara duka ba akwai wani abu da muka baka wanda shi ma babban abin siya ne shi ma hakika fakadi ta fakadi tabtan minhu fahaman wa hazman wallabibul aribu ya bugi zaini to ai fakadi tabta kai kai canji minu daga wannan kudin naka din kai canji da fahaman fahimta ai ai ba maka yanzu mun baka fahimta nan gaba wani ba zai zo cuce ka ba ko dan kaga yaro kikkiawa ba za ka sa a ranka cewa za ka wani mai kayi hatara wallabibul aribu in yace fakari tabta ai ka canza linu daga wannan kudin da kai azara din ai ka samu wasu abubuwa guda biyu shine ka canza da fahaman ka yi canji da fahimta wa hazman da hattara nan gaba za ka yi hattara wallabibul aribu ai ne kaifin hankali eh allabib mai hankali al'aribu shi ma mai kaifin hankali mai kula to ai ya bugi zaini dama waɗannan biyun yake nema fahimta da hazmu din shine abokin tafiya a duniya in ba ka da shi din yanzu za cuce ka da saboda haka to ai yanzu na zo na koya maka wannan fahamu din da hazmu din gobe ba za ka ba za ka yi gangancin ba da kuɗi ba tare da kaga zahiri ba to saboda haka fa asimin badi halmadani'a wa lam anna sayda zibai laysa bihaini fa asinan gaba ka kangarewa min badi ka kiyaye ka saba wa ka kangarewa almadami'a kwadai e ka saba wa kwaɗayi min badiya bayan wannan zamban da na yi maka kar ka ce duk abin da kake kwaɗayi ka samu to wani lokaci za a same ka walam kuma ka sani an na sai da zibai farautan barewa laisa bihaini ba da sauki yake ba yana da wahala ni barewa ne na farauce ka in kuma ka za ka ce za ka sa dogare a neme ni to farautan barewa ba da a cikin sauki ake samun sa ba mai sauki bane abu ne mawuyaci kai la ba haka ba wala kullu da'irin yalijul fakka walau kana mu da kan billujaini shi sarkin ai tarko ya kafa tsohon cewa ya karbi kuɗin ya bar masa yaron shi ya farauci yaron ya je ya amfani da shi ya ya kafa tarko ne aka aka farauto shi to shine ce ba kowane tsuntsu ne yake shiga tarko ba walau kana mu da kan ko da tarkon an kewaye shi billujaini da zinare ko da zinari aka kewaye zinarin to wani tsuntsun ba zai ba zai dauka ba saboda haka wala kan man sa'ali yasada fasdida walan yalqa ghayra khuffai hunaini wala kam so nawa aka samu man sa'a wanda ya tafi ne yasada dan yayi farauta fasdida aka farauto shi kai ka je kai farauta aka farauto ka shi ba sarki haka ne shi ya zo zai farauta aka farauto shi fasdida aka farauto shi walan yalqa bai haɗu da komai ba bai samu kuma gaira kufai hunaini kufai hunaini in ba kufi biyu ta kalma biyu na hunaini ba babu abin da ya samu kufai hunaini ya samu eh wani ne hunaini din barawo ne ya zambace shi in shi ba farauta ya ji aka farauto shi irin jeji in zama da damuna layi ai za a ga sar layi hanya ya fito to sai zo ya jefa takalmi mai kyau guda biyu to ɗaya sai jefar shi a nan ɗaya sai da je can nesa sai jefar da sau ɗaya to wani da raƙumi sa ƙado raƙumi sai yana zuwa kawai sai ga takalmi sau ɗaya kai wannan takalmi mai kyau ne da yana da sau ɗaya ai wannan takalmi mai kyau ne sai bari yau sai har takalmi sau ɗaya ba zai amfani ba yana tafiya can a gaba sai ga sau ɗaya da ya ga sau ɗaya ya ce ah ai na irin wancan ne sai ya sauka ya kwantar da raƙumin ya je zai ɗauki takalmin kawai ɓarawo sai yana saman bishiya sai ya duro ya ɗauta raƙumi ɗin ya gudu da ya zo zai ɗauki takalmin nan ya haɗa da shi babu raƙumi ta shi ne ma'anarsa ɗin walakan man sa'ali ya tsada shi ba ya tafi can ya farauto takalmi ba shi aka farauto shi sai ce to shi ma sarkin haka ne walam yalka ba abin da ya ba abin da ya samu in ba ku fai hunaini ba to ya sarki fa tabassar ka lura nan gaba duk wanda zai ga fada to kar ka sake jikin ka ka lura wala tashim kullu barqin rubba barqin fihi sawa'i kuhaini fa tabassar ka lura wala tashim kar ka hangi dukkanin walqiya ba duk walqiya bane zai saukar da ruwa ba hadiri gulin ne gulin gulin sai zo zama iska ya wuce zo da ka ce to kar ka hangi dukkanin walqiya rubba barqin da yawa akwai walqiyan da fihi sawa'iku akwai tsawa haini na halaka fihi a cikinsa. Ira nan walƙiya ne kai ka tsammani za a yi ruwa kuma sai a zo a yi walƙiya a yi ƙara wannan ƙaran kuma ya halakar da kai. To ugududi ugududi sarfa ɗarfa ugududi ɗarfa tastari min garamin taktasi fihi sau ba zullin wa shaili. Ka rutsa irin karen gaba ka kiyaye karka sa sha'awa a zuciyarka na duk abin da kake so za ka samu ka rufe idonka. tastare za ka futa min garamin daga tsananin ƙauna azaba na soyayya shine garam garamin da taktasi za ka sanya sauba zullin tufa na ƙasƙanci wa shainin da aibi fihi a cikin wannan garam ɗin aifa bala'ul fata ittiba'u hawan nafsi wa badrul hawa dumu'ul aini dumu'ul aini ai bala'i na mutum ittiba'u hawan nafsi son zuciya bin son zuciya shine bala'i na dan adam wa bazuru iri na son zuciya daga kai ka daga kai kawai duk abin da kake gani ranka yake zo zaka kalla to wannan shine badru bazuru din kamar iri ne ka shuka na son zuciya din to bazuru sa kallo ne kawai ka ce duk abu kai kai kai kai kun ga wata hanya fur za ka bi bayan daga je ka shawo kanta gobe ma ka ga wani abu ka je to lokaci kana yaudara to lokaci za a yaudare ka to shine cewa bazuru na hawa din iri na son zuciya din to shine dubu wa aini daga ido eh shi ma sarkin ba daga ido ya kalli wannan yaron ba kalar rawi rawi yace kawai fa mazaku turuk a taushen ne yayya ga wannan takarda din shazara mazara ne ga kata kata shine shazara mazara din takarda ne kai yayya ga shi da ko harafi ɗaya ba zai iya karantuwa ba yace wallam ubal ban damu ba ni ma na rabu da wani ba din ban damu a azala am azara zai zargi Abu Zaidu din da waye waye gari dan ya fito fadan zai zai zargi Abu Zaidu ko zai masa uzuri ni wannan bai damu ba kawai ni ma da ya ga takardar ni ma na ficewa ta ne gaba na alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam